Baba Suda, Sarkin Labari.
Wani tsoho niki-niki da lodin ruwa a kansa cikin dare ya tare wani mai sabon babur ya rage masa hanya, ƙarshe dai ya faɗa halin tsaka mai wuya.
wannan da sara wannan da yanka yana cewa ku dake shi ku sare shi nace to in babur din kuke so ni ku kale ni ku dauki babur din ku ana ba su bari ba Muna da cikakken labarin. Wata mai rawar solo da ake ba ta ɗari biyar idan ta gagije a kowace rana, yau ta yi ritaya a shalkwatar hukumar Hizba.
za a samu karamar yarinya da za ta je ta kama ruwan solo bata cika mace ba so da ta dai ta dan fara dai ta zama ya macen ta ta da halittunta na mace sannan za ta fara tsalle tsallen wani Za mu ji meye dalilin wannan ritaya kuma ko shin ritayar tana da fansho da garatuti? A hannu guda kuma a yayin da ake ta ƙoƙarin daƙila shaye-shaye tsakanin mata da ma sauran al'umma. Sai gashi wasu mata da lacca ta ratsa su sun ce ai a maƙotansu ma ana shaye-shayen. Wai!
da ba suke haɗawa kaga wiwi sigari totali banali duka ba abin da ba sa sha wanda yake siyan mata ma makocinta ne yana da chemist a gurin shi ke siya yake kawo mata ko bata da kuɗi zai bata ma sanda ta samu kuɗi ta biya shi To ko yaya za a yi da waɗannan masu shaye-shaye? Wata gobara 'yar ƙofar na'isa ta cinye wasu ɗakuna biyu ƙurmus, amma sai ta tsallake wasu ƙur'anai bata cinye su ba. Ka ji wani ikon Allah.
shi ma a cikin wutar da wani duniya ta rufe shi roba ta hau kansa baho na roba ya kone kumus ya narke alkinsa mun kare gashi guda biyu ne karami da babba amma cikin hukuncin Allah babu wani abu Akwai fatawar malamai magada annabawa akan wannan al'amari, sannan kuma za mu kawo muku fannin nan namuna. Don Allah sai ku dakace mu. Masu sauraro barkanmu da warhaka, Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki ne yake muku sallamar, tare da farin cikin sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda, wanda bisa al'adar shirin mukan yi mabuɗi da karatun labarai, wanda a yau jakada Buhari Isa zai karanto mana su.
Tsohon shugaban makarantar kwalejin rumfa da ke nan Kano, Malam Tijjani Muhammad Adam ya yi kira ga tsofaffin ɗalibai da su ci gaba da haɗa kai don samarwa makarantunsu ci gaba. Malam Tijjani Muhammad Adam ya bayyana hakan ne a yayin taron ƙungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar aji na shekarar 1998 wanda a yayin taron aka karrama 'ya'yan ƙungiyar Dr. Ashir Tukur Inuwa na sashen koyar da aikin jarida da kuma Dr. Musubawu Haruna Ahmad na sashen koyar da aikin likita dukkansu a jami'ar Bayo. Bayero. A nan kuma wani ɗan kasuwa a nan Kano, Alhaji Aliyu Gidado, ya ja hankalin mahukunta da su yi duk mai yiwuwa wajen ganin an biya mutane kuɗaɗen gonakinsu da wani ɗan China ya yi kamfani a cikinsu can a jihar Jigawa. Alhaji Aliyu Gidado ya yi wannan jan hankali ne a gana wasu da gidan rediyon Dala yana mai cewa zancen da wasu suke yi na cewa an biya kuɗaɗen abin ba haka yake ba. Shi kuwa dagacin ɗorai karama Umar Shehu Sani ya gargaɗi dillale masu sayarwa da ba da hayar gidaje da su yi taka tsantsan wurin ba da haya tare da bin sharuɗu da ka'idoji don ƙara inganta harkokin tsaro a faɗin jihar Kano. Umaru Shehu Sani ya yi wannan kiran ne a lokacin da ƙungiyar Alhuda Foundation da ke unguwar Ɗorayi ta Ɗorawar Malam ta ƙaddamar da fom na tantance mazauna yankin da masu tarewa.
To sannu Buhari. Kuma daga karatun labaran sai jakada Hassan Mamuda Ya'u wanda zai karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo kan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata. Wanda ya kalli batun yadda za a daƙile baƙar al'adan nan ta pre-wedding pictures.
A saƙon namu na yau, za mu fara da saƙon maman afinan sauna jambulo inda take cewa Allah ya kyauta da fatan waɗanda aka yi domin su sun ji kuma za su gyara. Ita kuwa Maryam bai ta cewa ta yi, matasa don Allah a daina yaɗa hotunan baɗala kafin aure. A gaskiya a al'adar Bahaushe hakan bai dace ba, balle kuma a zo ga addinin Musulunci. Da fatan samari da 'yan mata za su kiyaye domin gujewa fishin Ubangiji. Saƙo daga Inuwa Suleiman dan fili gama shafa'atu maman Amatullah hayin diga kuma cewa ta yi samari da 'yan mata a ji tsoron Allah a daina hotunan free wedding Dr. Khalid Soja kuwa cewa ya yi malam a ci gaba da haƙuri da jama'a abin da kai bai saba wa addinin musulunci ba tunda dai naku bayan aure aka yi shi za mu karkare da saƙon Sadiya Buliya inda take cewa gaskiya yin hotunan free wedding kafin aure bai dace ba musamman ma ga masu fito da tsaraicinsu da fatan Allah ya shirye mu baki ɗaya amin masu saƙonin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta nasu ba mun gani muna godiya.
To madalla, jigon rahotanninmu a yau zai hau kan titin zariya ne ya kuma haura kwanar dawaki kafin gada, inda wani mutumi mai suna Malam Gali Tsakuwa ya taho a kan sabon baburin sakirar boksa da daddare sai ya ga wani tsoho ɗauke da kayan ruwa niki-niki yana ta faman nishi kuma ko da tsohon ya hango fitilar baburin sai ya rankwafa ya sa masa hannu ya tare shi ya ce don Allah ya rage masa hanya gadi yake a can gaba kuma gurin idan asuba ta yi ba sa samun ruwan da za su yi sallah don haka ne ya samo musu wannan ruwan ya ɗauko na fiya wuta bayan kuma sun yi ‘yar tafiya kaɗan zuwa wajen wata duhuwa, sai ya ce a nan zai sauka, shi kuma mai baburin ya dangwali birki. Nan fo su karatan matasa suka fito ɗauke da addina da wuƙaƙe, suka far masa, shi kuma tsohon yana faɗin ku daɓa mar, haka dai suka raba shi da baburin, suka bar shi kwance cikin jini tun a ranar Asabar. Inda mu kuma muka zanta da shi ta waya, yau da ifara farfaɗowa.
wannan da asara wannan da yanka yana cewa ku dake shi ku sare shi nace to in babur din kuke so ni ku kale ni ku ɗauki babur din ku ana ba su bari ba da shi sun karya na a hannu sun man sara a ta da hannaye abun bakin gani ba kai gana fadi cikin jini sannan suka ɗauki babur din suka tafi sannan kuma daga baya Allah ya kama su a daidaita sau da masu motoci wasu masu a daidaita sau har sun yi gaba sai suka yi kwana sai suka dawo sai nake gaya musu da abin da ya faru wallahi masu a daidaita sau nan in suka kai ni police station suka zo kuma kuma gidanmu suka ɗauki yan uwana suka kai su asibiti kuma suka kwana asibitin abin ta kai ki karɓi lamba wayar su ba domin mu je mu musu godiya da abin da suka yi saboda sun yi taimako ɗari bisa ɗari sai daga baya wannan abin ya faru sai ka rika ji cewa can an yi can an yi amma ba lallai ne a buɗe suke ba bayan na zo ma aka ce jiya aka ɗauki wani shi ko ne a daidaita sau shi ma an sheƙa mahoda shi ma an ɗauki babur ɗin nasu.
To waɗannan masu adaidaita saude sai mu ce Allah Ubangiji ya saka muku da wannan aikin lada, su kuma masu ƙwacen baburin ya tona asirinsu, kuma tunda an ce maganar ta je wajen ‘yan sanda kuma makamancin al'amarin yana faruwa a wannan yanki. Mun tuntuɓi kakakin rundunar ‘yan sandan a nan Kano, DSP Abdullahi Haruna. inda azantawarsu da jakada Abba Isa Muhammad ya shaida cewa sun samu labarin faruwar al'amarin kuma suna nan sun ɗauki mataki.
mun samu wannan labari kuma yanzu haka mun fara bincike ina mai tabbatar maka da cewa lungu sako muna shiga duk ba ta gare da suke aikata irin wannan ayyuka ba bar su zami ba za mu dauka tsoron mataki a kansu to sai mu ce Allah ya kyauta amin kuma wannan shine jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dakonku. To a nan kuma wata mai rawar solo da ake baiwa ɗari biyar tana gyagijewa a kowace rana ce ta ritaya, yau a shalkwatar hukumar Hizba. Matashiyar dai ta yi taurin kunne ne ga iyayenta. Inda ta biyo wasu ɓata gari suka yi ƙungiya zuwa can jihar Katsina domin su je su tiƙi rawar solan, sun kuma je sun tiƙa ɗin, an kuma ringa ba su ladan ɗari biyar biyar kowace rana idan sun cashe, kuma tun da farko dama iyayen nata da suka neme ta suka rasa ba su san inda take ba sai da suka kawo cigiyar ta hukumar hizbar har ma suka miƙa hotonta wataƙila ko Allah zai sa idan hukumar ta je su mame gidajen 'yan tamore ta haɗo da ita. kuma tun tsawon lokacin sai hakan bata kasance ba inda a wannan karan su iyayen nata da kansu suka jiyo labarin ta can a birnin katsina kuma bayan sun je sun ci kuikuyo rigarta sai suka kawo ta hukumar hizbar a gaya mata Allah da ma'aiki ko ta daina biye wa masu jan tarawar solan waɗanda wata 'yar uwar mahaifiyarta ta ce su ne suka fara cutar su domin dai tun da suka ga yarinyar ta cika ta wadata sai suka hure mata kunne su kenan su ba abin da suka sani in ban da raye-rayen nan su kuma kuɗi suke nema musu yanzu za a samu karamar yarinya da za ta je ta kama rawar solo bata cika mace ba ai ba so da ta dai ta dan fara dai ta zama ya macen ta ta da halittunta na mace sannan za ta fara tsalle-tsallen wannan wannan kuma ba fa su suke jan ba su suke ra'ayin yaran ne su kama hanya su tafi To hukumar Hizbar dai ta yi wa wannan matashiya wa'azin, kuma bayan da iratsa ta sai ta ce ta yi ritaya, ta daina rawar solan za ta yi aure, sai dai fa amma ba ta magana da mu ba, don haka nema muka waiwayi malama Zara'u Muhammad. Mataimakiyar babban kwamandan Hizbar akan al'amuran mata, inda ta mana ƙarin haske akan wannan al'amari, har ma ta ce, ‘yan kuɗaɗen da suke ruɗar ‘yan matan su je su dinga tiƙar rawar solan ba sa kashe musu yunwa bare kishirwa kaga kenan ta tabbata babu fansho bare garatuti a cikin ritayar tata.
A'a to ina fa suke wani samun arziki kai ka taba ganin zina ta hada arziki kamar yanzu a nan masu rawar wani zuwa rawar solo zama zuwa wani rawar wane ne ai duk shirme ne kawai rudi ne na shedan dari fa biyar waya ke ba su kana ji mutum zai tafi daga nan zuwa Kaduna Katsina wane a wai rawa ɗaya dari biyar ka ji wata musiba ma yanzu saboda Allah dari biyar din na yarinya daga cikin gida ba za ta koyi ɗinkin jaka ko takalmi ko waye ta ci ɗari dubu ɗaya ma a rana ba Masu rawar solo dai sai mu ce Allah Ubangiji shirya amin. To a hannu guda kuma a yayin da ake ta ƙoƙarin daƙile shaye-shaye da rawar solan tsakanin mata da sauran al'umma, sai gashi su kuma wasu matan da lacca ta ratsa su kan illolin shaye-shayen, sai suka ce ai a maƙotansu ma ana yi, har ma wata daga cikinsu take cewa, ai su tasu maƙociyar ma wani mai kemis ne ike ba ta kayan mayan, ko ba kuɗi ta ɗauka bashi.
daba suke haɗawa kaga wiwi sigari totali banali duka ba abin da ba sa sha wata makociyata ne kuma sannan ba matar aure ba ce ba budurwa ce wani lokacin za ta shigo da abin shaye-shayenta da shako ni da kaina na sha taratan yi mata magana kin yadda da magana ta ya jawo sai na janye jikina da ita gaskiya na santa da wannan matsala amma kawai mun zauna da mahaifiyarta cewa ya za a idan a samu canjin abin sai na ga uwan ma tana ganin kamar ana takura mata ne irin yadda take santa.
Kwayoyi ne wanda yake siyan mata ma makocinta ne yana da chemist a gurin shi ke siya yake kawo mata ko bata da kuɗi zai bata ma sanda ta samu kuɗi ta biya shi.
To jawabin iyaye matan da ya biyo bayan yadda wata ƙungiya mai rajin faɗakar da mata kan illolin shaye-shaye ta dira ƙaramin asibitin unguwar ja'in ta kuma yi wa matan da suka halarci asibitin jawabi wato lacca kan ta'ammali da miyagun ƙwayoyin don haka ne ya sa muka waiwayi shugabar wannan ƙungiya hajiya rabu ɗahiru don jin ko yanzu ya za a yi da bayanin waɗannan iyaye mata?
In Allah da mu kuma za mu shirya tim ɗinmu za mu je ungoyin nasu shi yasa ma na basu nan mata za mu je mu binciko wa'annan mata. Mu kuma dama kamar yadda na gaya musu mu ba zuwa muke yi mu kama mutum ba tunda dama ƙungiya ce ta wayar da kan mata masu shaye shaye so mu ba abun tsoro bane duk matar da ta gan mu ma a tare da ita mu zuwa muka kawai mu ba ta shawara mu ceci rayuwarta mu ceci sauran rayuwar al'umma wanda suke tattare da ai kaga a kungiyar ta mu akwai chemist vendors dina so zan kira chairman din su zan sa shi zamu binciko wannan mai chemist din domin koyaushe muka yi mitin da su kuma ina ba su shawarwarin cewa lalle ne idan har za a sayar mutum maganin tare tabbatar cewa an rubuta ne a jikin kati ba zuwa kawai ya ce a bani maganin tare ba To fatanmu dai har kullum shi ne, Allah Ubangiji ya sa a magance shaye-shayen tsakanin mata har ma da na mazan baki ɗaya amu. Kuma yanzu za mu je ga jakada ma'azu Musa Ibrahim, wanda zai shigo a cikin fannin nan namuna.
Aron kalma daga wani yare zuwa wani yare ba bakon abu ne ba musamman a wajen kabilar Hausawa wanda suka aro tarin kalmomi daga wasu daga cikin manyan yarukan duniya kamar Turanci, Larabci da kuma Faransanci to sai dai babbar illar da ke tattare da irin wannan ara'aren kalmar shine ta yadda za a wayi gari kalmar aron ta danna asalin wadda Hausawan suke amfani da ita wajen ambatan sunan wani abu da suke amfani da shi a yaren nasu kalmar cup wato kofi ɗaya ce daga cikin kalmomin da hausawan suka aro daga yaren turanci har ma a yau take ƙoƙarin danne asalin wadda hausawan suke amfani da ita a matsayin sunan kofin a can baya duk da dai bai kamata in ari bakin su in ci musu albasa ba ga wasu daga cikin hausawar da yadda ganawar tamu ta kasance akan ko sun san asalin sunan cup wato kofi da hausa da hausa gaskiya Allah masu sunan da hausa ba amma na ji ana na ji ana cewa ya abin shan ruwa ba sani ba Kofi na sani.
kofi abin da ake kiransa da hausa kofi Kofi na shan ruwa? Moda. Da turanci dai mun san ana ce mai kwaf, amma dai da hausa sunansa kofi.
Kofi da Hausa ana kiran shi kofi.
Da hausa kofi.
Kofi wani to ya ke ce masa.
kofi na sani ko mazubin ruwa Ka ce mun kofi na ce maka kofi.
kofi da hausa kofi mana Kamar kwaf turanci kenan to amma a hausance ma'ana kofi mashaya kenan.
To ko kalmar kaf wato kofin da Hausawan suka runguma a matsayin tasu ita ce asalin kalmar da take bayyana sunan nasa mun zanta da wani shehin malami ta wayar tafi da gidanka.
Sunana Tijjani Shehu Almajir, ina koyarwa a Jami'ar Bayero sashen koyar da kimiyyar harsuna da harsunan kasashen waje. Da Hausa dai kofi shine ake cewa moda, wato kalma ce ta turanci da ke nufin cup. Kiran dai kawai shine kar a yi sakin na hannu kamo na guje. In akwai sunan abu asali a cikin harshe to yana da kyau musamman matasa masu tasowa ya zama cewa sun san asalin sunan kalmar a Hausa sannan kuma sun santa a yadda suka santa a zamanance din kamar yadda aka samu ta shigo.
To da fatan za mu tashi tsaye wajen ganin mun ciyar da yaran namu gaba fiye da yaran wasu. Tunda dai 'yan magana suna cewa da arziki a garin wasu, gwanda a garin ku. Sai wani makon idan mai duka ya kai mu, za ku sake jin mu ɗauke da wani fannin namu na Mu'azu Musa Ibrahim, Baba Suda.
to an gaida ma'azu gwarzon jakadan tabɗijan kuma yau ɗin ma daga tabɗijan ɗin ne za mu leƙa teburinmu na kasuwanci.
Shakka babu. A El Samad komai na mata ne, domin mata su ne tushen rayuwa. Mata malaman al'umma, mata hasken rayuwa, mata iyayenmu idan babu ku babu gida. Mata adan gari. Ohoho. Ina mata masu son cancada ado don burge mai gida. Ina mata masu son kece raini a gidan biki. Ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu. Ku kasance a rukunin kantunan El Samad da ke shaƙe da galla gallan atamfofin Nigerian Wax, Diamond, Classic, Cote d'Ivoire, Brilliance, Attitude, Fighter Touch, Chicken Baby, Doci, Pattern Holland, Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cotton, Swiss Boil da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a baku labari, rukunin kantunan El Samad sun fara daga lamba takwas Unity Road, lamba tamanin da uku Layin Jallaba, da lamba ɗaya Amana House, da lamba ɗaya Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantin kwari. Sai El Samad da ke Ado Bayar Mall da kuma El Samad da ke gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samad da ƙaramar riba muka dogara da neman albarka.
Kai, ni kan yau na ga ta kaina. Waya kullum sai ci min kuɗi take kamar gara. Na sayi data don shiga yanar gizo ban yi komai da ita ba zut an zuƙe. Kamar iska ta kwashe karmami. Na kai ƙorafi an ce wai daga layin wayar da nake amfani da shi ne. Don haka ni kan kawai na gaji.
Shakurminka abokina, aikata faran kamfanin nan wato Qatar MS Group of Company ya buɗe muku wani mashahurin waje da zai share muku hawaye ta hanyar ɗaya daga cikin kamfanoninsa mai suna yau da gobe Communication MTN Data Partner tare da haɗin gwiwar kamfanin MTN. Wannan kamfani shahararre ne ta wajen samar muku da layin wayar MTN mai ƙarfin network sannan kuma suna yin rijistar layin wato idan ka siya nan take sai a yi maka rijista.
Sannan akwai waya ta naira dubu takwas da zarar ka siya za ka samu kyauta ta sim da kuma naira ɗari biyar domin ka sai data.
Kamfanin sun shahara wajen dawo muku da lambobinku na sirri ta hanyar yin amfani da na'ura mai kwakwalwa wato PUK Retrieval. Kamfanin yana sayar da wayoyin hannu masu ƙarfin network akan fasahar 3G da 4G. Suna yin swapping ɗin layukan waya da sai da katin wayar turawa ta hanyar tsarin BTU.
Kamfanin yana sai da data don shiga yanar gizo sannan ya kawo muku tsarin pestilin.
Wannan kamfani yana yin SIM upgrade wato daga darajar layin wayar sadarwa daga matakin 2G, 3G zuwa matakin 4G. Zaka same su ne a opposite tashar rijiyar zaki kusa da layin gidan Malam Ibrahim Kalila ofishin su mai lamba 416 kan titin Gonzaro da ke kanan Dabo. Ko ka tuntuɓe su ta lambobin wayoyinsu kamar haka.
Sifili takwas sifili uku biyu sifili uku shida bakwai bakwai shida ko kuma sifili takwas sifili uku biyu sifili uku shida bakwai bakwai tara.
Yau da gobe MTN Communication Data Partner muna da shahararrun ma'aikata don share muku hawaye.
Madalla. A nan kuma wata gobara ce ‘yar ƙofar na'isa ta cinye wasu ɗakuna guda biyu ƙurmus. Amma kuma ikon Allah sai ta tsallake wasu ƙur'anai guda biyu su bata cinye su ba, gobarar dai wadda ba a san abin da ya haddasa ta ba, an hangi tashinta ne a wani gida da ke unguwar ta ƙofar na'isa, inda ta cinye wasu ɗakuna biyu ƙurmus da suke wannan gida, kuma ikon Allah sai ta tsallake wasu ƙur'anai da suke cikin wannan ɗaki. kamar dai yadda wani daga cikin waɗanda suka yi kwashen ƙonon gobarar ya bayyana a lokacin da yake riƙe da waɗannan alƙur'anai guda biyu.
wannan lamari ya faru a gidan abokina kuma dukkan wasu kaya na gado na suru na mata nasa sun kone amma cikin hukuncin Allah leda ta lallace Qur'ani gaba ɗayan ta kone ta bi Qur'anan nan amma cikin hukuncin Allah shi ma a cikin wutar da wani leda ta rufe shi roba ta hau kansa baho na roba ya kone kumus ya narke a jikinsa mun kare gashi guda biyu ne karami da babba babu wani abu babu wani abu da ya ci shi wannan alkur'ani a yanzu ga ni ga ɗan jarida da na tabbatar masa ya ga Qur'anin nan ina tabbatar mu da cewa zai iya sa shi ma a yana gizo a gan shi Allah ya tabbatar da shiri Allah ya tsara tsare mu Qur'ani kuma ya ce mu To ko me malamai magada annabawa za su ce kan wannan al'amari ga abin da wani malami malam muftahu Muhammad Mustapha yake cewa a zantawarsu da jakada Hassan Ma'uda ya'u.
tana faruwa a kowane lokaci Allah yana sauya ayoyin ne zuwa yadda mutane za su shaida yana kare littafinsa kamar yadda ya alƙawari bismillahir rahmanir rahim inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun ta kowace fuska wata abu na cutarwa ba zai samu alqur'ani ba sanda ake saukar da shi ha kuma bayan saukar da wahayi din wani abu na cutuwa ba zai samu alqur'ani ba wannan gaskiya ne alƙawarin Allah ne To dama ai shi ikon Allah masu iya magana suka ce sai kallo kuma kallon ma daga nesa. Allah Ubangiji ya sa mu dace amin. To wannan labari dai yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook gabanin mu kawo muku shi, inda dubin dubatar al'umma suka bibiye shi, wasu daga ciki kuma suka bayyana ra'ayoyinsu a kai, inda a ra'ayin Musa rafin kuka yake cewa Allahu Akbar, Allah mai iko. Shi kuma Rufai Hassan Bena ya ce ikon Allah sai kallo Allah ya kara Al'ur'anil Karim. Bilal H. tafi da kuma ya ce wannan ai ishara ce ga mutane kan kowa ya ƙara gasgata Al'ur'ani. Ita kuwa Hafsat Suleiman cewa ta yi buwayi gagara misali kenan. Hafsat Ilyasu Umar kuwa ta rubuto cewa wannan kaɗan kenan daga ikon Allah, Rabbil Izzati Ubangijin dukkanin talikai. Kuma da ra'ayin Hafsat ɗin ne za mu ɗan tsahirta da karanto ra'ayoyin na Facebook ba dan sun ƙare ba, sai dai kuma kar ku manta cewa za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook Dala FM Kano 88.5 domin dai ku ga irin labaran da muke sanyawa gabanin kawo wannan shiri, har ma ku bayyana ra'ayoyin ra'ayoyinku a kai, ko kuma ku saurari tashar tamu baki ɗaya kai tsaye a shafinmu na intanet www.dalafmkano.com ko kuma ga wanda bai saurari shirin ba, ya je wannan shafi domin ya saurare shi baki ɗaya kwata. A nan kuma jagoran gidauniyar nan mai taimakawa mata da marayu, Aminu Zakar Hangane yake kira ga dukkan al'umma. domin dai a yunkura a zabura a tallafa waɗanda ba su da shi masu bukata dan Allah a wannan lokaci na watan azumin Ramadana mai alfarma da muke ƙara tunkara.
jama'al musulmi ga watan ramadan nan ya riga ya to watan azumi abinda Allah ya riga ya sire muku ku fito ku taimaki al'umma mu dai gidauniya mu ta Aminu Zakar Hanga insha Allah za mu rabanya akan abin da muka yi a wancan lokacin na ba mutane sama da mutum dubu uku da muka ba su kayan abinci wannan shinkafa da izinin Allah wannan azumin za mu rabanya shi domin mutane ana cikin wani hali na rashin babu da yunwa da ake ciki to al'ummar musulmi duk wanda ya san yana da wani abu da zai iya taimaka dan uwansa musulmi saboda halin azumi dan Allah dan annabi ya fito so ya taimaki ɗan uwansa musulmi ya samu abin da zai ci in an sha ruwa.
To kafin mu karkare shahararriyar makarantar nan wato Daba Academy ta fito da sababbin tsare-tsare na koyar da turancin mu'amala cikin wata shida kacal da kuma shekara ɗaya babu yawa ga 'yan sakandire da kwaleji har ma da 'yan kasuwa. kai har ma wanda bai taɓa zuwa aji ko da sau ɗaya ba, haka kuma makarantar tana da tsarin koyar da karatu da rubutu cikin sauƙi ba wahala, kuma makarantar tana da tsarin ajujuwa wanda suke ɗauke da mutane goma kacal wato special class. kuma ƙarin wata bananza da wannan makaranta take yi shine koyar da kwamfuta kyauta babu ko sisi ga duk ɗalibin da kammala karatu a wannan makaranta. Za a iya samun fam ɗinta a kantin sammanin fatuhu da ke kasuwar kantin kwari ko a mai takobi restoran da ke tal'udu. Domin ƙarin bayani sai a kira lambar waya sifili takwas ɗaya uku bakwai shida sifili ɗaya biyu tara uku. Sanarwa daga Dr. Dabo wato darakta. To mai sauraro baki ɗaya duba da lokaci, a nan ne za mu jalin zamun su kuwa shirin mu sanya masa aya. A madadin Aminu Ahmad Abbas wanda shine isa da ni da ku da taimakon Bahari Isa sai abokan aiki 'yan biyar sarakan zazu. Ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki nake mana fatan saduwar alhairi.